نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ديا قوة رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وسلم دولا لدي هدول أربعين دبقي wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida su kamar dai yadda muka saba da shekara muna gudanar da tafsirar alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wanda ake kira da masjidin imamu malik wato masallacin imamu malik wanda yake nan garin maradi a yammacin oto ikul wadata ko kuma yammacin wato kamfanin sai da kayan gini na alhaji nasiru wanda shi da kanshi alhaji nasirin shi ne gina wannan masallaci Allah subhanahu wata'ala ya saka mashi da alkhairi bara karshen karatunmu mun kwana karshen suratul ankabut والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يوم إن شاء الله تعالى زام فارس سورة القصص suratul qasas sura ce makiya ce ko madaniya na makiya ce makiya ce a wannan sura an kira ta da wannan suna suratul qasas domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kalmar ƙasas a cikinta kuma ba ta da wani suna sai shi kare ne sunanta Allah ta'ala ce falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasasa qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin wanda karatu zai zo wurin da insha Allah to shi yasa aka kira ta da sunan suratul qasas wannan sura a sakon da take dauke da shi kaman sauran surorin da suka sauka a makka bayanin tabbatar da akida da tauhidi da imani da Allah subhanahu wataala da kuma bayyana girman Allah da karfin Allah cewa Allah ta'ala ya fi kowa karfi da kuma bayanin gwagwarmaya da bayan Allah na kwarai annabawa da waninsu suke sha da su da al'ummominsu wanda a ƙarshe Allah ta'ala yana ba da cin nasara garin jaye ga su bayan Allah na gari waɗanda kuma suka yi gwagwarmaya da su domin su murkushe gaskiyar da su bayan Allah suka zo da ita daga Allah su kuma sai Allah ta'ala ya kunyata su ya wulakanta su. Da haka kenan wannan sura za ta yi mana bayani ne game da wato gwagwarmayar da bawan Allah annabi Musa ɗaya daga cikin manya-manya annabawan Allah suka sha da shida kasuwar gumin kafiri Fir'auna. Wannan sura wato ta bayyana mun wasu abubuwa da suke dunkula a cikin waɗansu surorin na bayanin annabi Musa alaihi salam. ta fayyace mana su dalla-dalla ta kawo abin da ba za ka same su ba za ka samu wannan ba in ba nan cikin ta ba saboda haka kenan a sura tana bayyana mamu tun daga haihuwa annabi Musa da yadda aka yi da shi bayan an haife shi da yadda ya tashi har ya kai inda za a kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan bayanin da Allah yake kamar bayani ne Allah yake yana cewa mutanen Makka kuma ku yi hakuri kamar yanda Misra ta zamanto ta Annabi Musa ya karbe ta ga hannun Fir'auna to kuma kun kusa ku karɓe makka daga hannun mushrikan makka abin da yana buƙatar mi yana buƙatar haƙuri sai an sha wuya ake shan dadi to kuma kaga yanzu aka ce ma makka ta taɓa zama hannun kafarai kama yarda hannun mushrikai ba a sallah cikinta ba a salati cikinta ba a gudanar da ibadodin Allah subhanahu wataala a cikin ba za ka yarda ba in ka je ka ko ina musulmi ne ko ina an kai musulmi ne ba mushriki ko da cikin makka ba wani kafiri cikin makka ba wani wanda ba addinin muslim kai wanda ba addinin musulunci yake ba ya zama makka amma kuma an yi zama annabi sallallahu alaihi wasallam in yi to sai ya rasa inda za cikin makka sai ya yi ta bayan daji ya ji sauki ko ya tai wani gari domin an hana a mai magana an hana a saye gare shi an hana a saye da mashi an hana yin mu'amala da shi komi da ake da dan adam an hana yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kullun sahabbai suka kawo kara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wani ta manzo Allah sai ce ku yan da ku ko kullun hakuri shi yake so ga mutum duk waɗannan kisoshi na annabawa duk suna koya mana yadda za mu haƙuri da rayuwa ne in ka yi haƙuri da rayuwa insha Allah za ka ci nasara kadima ka gaba bayan ƙuri aka yi a kwace maka barin maka aka yi aka tema madina sai aka shekara goma ana can ga maka can mutanen tana shan wuya suna shan wahala har shekara ma bayan an yi jiran shekara ta shidda wanda Allah ya zo ya umara aka ce ba ya shiga sai bane hankalin mutane ya gari tashi ko kaga kenan da al'amura na rayuwa wato annabawa da manzanni da bayan Allah na kware duk suna koyar da mu mu yi hakuri idan muka yi hakuri muke da cin nasara to haka duk wani al'amari duk wanda ka gani cikin wani al'amari ya kai wani wuri hakuri yayi ko kai ma an kana so ka kai wannan wurin ko ka ma wuce wurin ko ka yi kusa da wurin sai ka yi wannan haƙurin da yi in ba ka ba sai ka bata tafiyarka Allah ta'ala ya samu dace to Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan sura da ainihin fadin shi bismillahir rahmanir rahim qasim tilka ayatul kitabil mubin bismillahir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم yu'minun Allah ta'ala ce tasimim wannan ita ce ta uku daga cikin wato kalmomin da ake ce matawasim ta farko suratu shu'ara ta bi suratu namli wannan ita ce ta uku kuma a jere suke suratu shu'ara da suratu al-qasas duka lafazin su iri ɗaya ne fasimim ita kuma ta tsakiya suratun naml fasin babu mim tare da ita amma dukkan su gaba ɗaya duka Allah subhanahu wataala da ya fara su sai fara da labarin annabi Musa su ukun duka kowace sura daga cikin waɗannan surori da Allah ya jero to suna farawa ne da labaran da suke badawa akan labarin annabi Musa. To Allah ta'ala ya ce tilka waɗancan ayatul kitabi ayoyin littafi ne al-mubin da larabci aka ce tilka ana nufin waɗancan idan mutum ya ce waɗancan me yake nufi yawwa amma ka ce wannan ba to dukkan su sai Allah ta'ala ya ce tilka Allah ta'ala ba ya cewa haji bai cewa waɗannan saboda ga sunan kuma gabanmu ayoyin ai ba can suke ba ga sunan gabanmu kuma ana karanta su amma sai Allah ya ce musu tilka me yasa Allah yake yin haka nan domin Allah ta'ala ya nuna cewa waɗannan ayoyin suna da dogon zango za su karfada duniya gaba daya ko ina sai sun shiga ba iya maka za su tsayawa ko ina a lokacin da ake wannan magana a nan babu su nan nan garin babu su ba musulunci a wannan lokacin in ma akwai shi masu yi shi ɗan ƙwarori ne kaga ɗan ƙwarori ma ba ƙurani suka sani ba amma Allah subhanahu wataala ya faɗa haka dan ya nuna cewa ayoyin za su tafi nesa kowane lungu kowane saƙo kowace ƙasa kowane birni kowane ƙauye sai ayoyin sun ji sai mutanen garin sun ji waɗannan ayoyi na alƙur'ani mai girma kamar yadda Allah ya ce ma farkon suratul baqara zalikal kitab kamata ya ce hadal kitab Allah ce zalika shi ma zalika da shi da tilka din ma tilka ta mace ce zalika kuma na mace na namiji amma Allah subhanahu wataala sai zalikal kitab Allah ya ce wancan littafi ishara ce zuwa ga mi cewa sai ya je nesa sai ya shiga America Argentina Brazil Cuba duk waɗannan ƙasashen na ƙarshen duniya duk sai ya je su Australia ina duk ko ina sai ya karfa sai ya shiga su Singapore waɗanda duk kusan ƙarshen duniya suke Singapore musulunci da ya shiga cikinsu akwai musulmi da yawa a ciki sai dai musulman ne suke ganganci wani lokaci saboda ta'asar da ke faruwa kasashe sai mutane su kasa haƙuri yaushe za mu yi ta zama muna musulmi muna ganin ta'asa iri haƙuri za ku yi ba ku tuna da ba ma musuluncin wurin kuma ya shigo waɗannan ƙasashe guda biyu Australia da Singapore suna daga cikin ƙasashe waɗanda aka ce su sai gobe za su yi azumi. Abin da yake nuna akwai musulmi da yawa ciki. Ko ba haka ba? Suna cikin ƙasashen duniya goma sha ɗaya waɗanda aka ce sai gobe za su fara azumi. To Kaga ya nuna musulunci ya tafi nesa. Kuma ba zai gushewa ba yana tafiya nesa har tashin alkiyama. Litunzira ummul qura wa man hawla. Litunzira bihi wa man bala domin kai gargadi da shi da kuma qul unzirakum bihi wa man bala domin in yi maku gargadi da alqur'ani da kuma wanda alqur'ani ya iski alqur'ani tafiya yake ta yi da haka Allah ta'ala ya ce tilka wadancan ayatul kitabi ayoyin littafi al-mubin littafi wanda yake mai bayani dalla dalla sai Allah ya ce natlu alayka muna karanta maka ya rasulullah natlu alayka abinda ake ce ma natlu shine karatun littafi ko karatun wata magana wadda aka rubuta ko wadda aka harbace muna ganewa ko misali yanzu ba qur'ani aka karanta ba to tilawa ke ko kuma abinda ka haddace ka zanna kana tilawa shi sai ce ni tilawa da hausa ya ake cewa karatu ko karatu shi ba wuce sai bambanta karatu da tilawa tilawa shi ne wanda za ka zanna kai ta zubowa da kai karatu kuma shi ne wanda za ka buɗe littafi kana karantawa ba wuce sai ya ari na larabawa dama ba wuce ya abin nan ya yi nisa wani aran kalmomin larabci ko ba haka ba kamar yadda Allah ta ce wa an atluwal qur'ana nan kaɗan bayan wannan sura. Allah ce wa an atlol Qur'ana fa mani ta da fa inna ma ya ta di Wa man balla fa kul inna ma ana min al munzirin. Kuma Allah ya umarce ni da in karanta al-Qur'ani mai girma. To saboda haka kenan a tilawa shi ne karatun magana ko kuma karatun abin da aka haddace. Kuma ita tilawa tana ƙetarewa zuwa ga wato wanda aka isar mai da karatu din da harafin ala mana cikin larabci akwai abin da ake ce ma ta'addi bi ala kuma yadda Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala wattaba'u ma tatlu shayatin ala sun bi abin da shaidanu ke karantawa ala mulki Sulaimana abu sa mulkin annabi Sulaiman kaga sai aka zo da ala nan kuma sai Allah ya ce nan ma sai Allah ya ce natlu alayka muna karanta maka to Allah subhanahu wataala da yace muna karanta maka wannan da larabci ana ce mata nunu ta'zim nunu ce ta mi ta girmamawa muna yin kaza alhali Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya amma sai Allah ya ce haka nan to ko a al'ada ana samun haka babban mutum zaka ji yana cewa muna kaza alhali kuma shine ke yi amma sai zaki cewa muna yi to saboda danganta karatu zuwa ga Allah subhanahu wataala dangantawa ce ta majaz babin da ake ce ma majaz cikin larabci duk kalmomi ko dai su zamanto haka suke ko ko zamanto ɗauko su akai duk magana da ka sani kuna ganewa duk magana da ka sani ko dai ta zamanto dama haka take ko kuma juya ta akai to na tulodin nan tana daga cikin abin da aka juya muna fahimta ko domin Allah subhanahu wataala ba shine da zatin shi karatu amma yace na saboda bi Allah ta'ala shi ya bada umarni ayi karatu wanda ya bada umarni ayi abu kuma yawa shi yayi shi kenan saboda mai karatu shine wa shine malaika jibril alayhi salam ya karanta mawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya karanta mawa ya karanta ma almajiran shi sauran musulmi haka dai Allah subhanahu wataala ce natlu alayka min naba'i Musa muna karanta maka labarin annabi Musa wasu malamai sun ce wannan min din tab'idiyya ce ma'ana ta sashe ce muna karanta maka daga ma'ana kaɗan daga cikin labarin annabi Musa wasu kuma suka ce a za'ida ce ƙara ta ne a kai muna ganewa ko don lokacin da ka ji da larabci an ce cikin alkurani wata kalma kara ta kai ba ana nufin ba ta da ma'ana ba a an kara ta ne saboda tabbatar da wannan abin da ake so a baka labari da larabci akwai wani kamar wa ma min dabbati a kan ka zo fasara shi baka cewa babu daga wata dabba sai dai ka ce babu wata min din baka faɗin ta wurin fassara amma kuma tana nan ya ji tsoron Allah idan yana cikin wannan tunanin in shi kadai ne ya dawo cikin mutane in kuma cikin mutane ne ya yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun ista'id billah shaitan da yake kawata ma saraka ka yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka yawaita kai kai dai da wasu addu'o'i da kula'u zai kai ta karantawa kuma kai ta addu'a aiwa kai ta addu'a kai ta roƙon Allah ya cire ma irin wannan mugun tunanin Allah ya kiyaye dai abu guda ne in yana ibada ko karatun alkur'ani sai jiran shi na baci da abu guda ne duk shaidan ne da za ka zo kana karatun qur'ani kuma ranka na baci ai ko ba ka da kodala kai hakuri ko aka kara karatun yi suka amma ka zo kana kasa qur'ani gaba kuma kana bata rai kana karatu kana jin haushi ko kana sallah kana jin haushi kaga wannan duk shaidan ne yana daga cikin abubuwan da za ka yi karota Allah ya kare ka daga sharri ka san shaidan shi ba zai rabu da mutum ba yanzu gashi qur'ani kake amma kuma yanzu yana fata maka rai. yana tunzura ka yana yana yana sa kana jin haushin qur'ani ko kuma kana sallah kaga ibada kake duk da haka nan bai rabu da kai ba abin da yake nuna shaidan ba yadda za a yi rabu da dan adam in ya biyo ta nan bai ci nasara ba sai ya dawo nan in ya biyo ta gaba bai ci sai ya koma baya haka in ya kewaye ka ba cin nasara sai ya sake dawowa nan kuma ya dawo nan kuma ya koma gaba kuma ya baya kuma ya dawo nan haka za a yi ta yi har sai ka kare wannan ibada yanzu kaga wanda wanda ya zo yana ibada yana karatun qur'ani yana ba ran shi na baci kaga ya ci nasara baka bar karatun ba amma ni ranka ya baci me yake kai farin ciki kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai farin ciki da littafin Allah kana karatun shi amma ka zama to ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya ba iko su karanta maran kana baci kuma ba wani ya bata mare ba ba matarka ce ta bato mare daga gida ba ba ɗanka ne ya bata mare ba ba wani ya bata mare ba ba dukiyar ka ka haka kawai kuma kuma ga Qur'ani ba kana so mai sanadin wannan bacin ka san shedan ne ga sallah kana yi ai kamata ya ce baka yi sallah ba amma ga ta kana yi amma kuma cikin bacin rai kuma ba wai in aka tambaye ka wai bata ma rai baka sani idan kaga shedan ne kuma shi a haka ya ci nasara tunda yasa baka yi farin ciki da wannan ibadar ba to shi ya ci nasara Allah ya kiyaye da haka kenan sai mutum a ya kiyaye ya ta roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi daga sharrin shedan na'am me hukuncin kallon ba ƙwallon ƙafa ƙwallon ƙafa tana daga cikin wasannin da malamai suke sabani a kan hukunci wasu na ganin haram fahimta saboda dai ba wani nasi ke akwai ba wanda ya ce wai lulli ƙwallon ƙwallo ƙoƙari ne na malamai da kuma ishtihadi su ko ba haka ba wasu na ganin ba ta da kyau haramun ce wasu kuma suna ganin makaruhiya ce wasu kuma suna ganin ma halarci ya halitta kai ka kalla kuma ya halitta ba ka yi to ita dai a kwallo halitta ta bai da rubuta ina ga yana da kyau wata rana mu zo mu buɗe littattafan da suka yi magana kan balo mu zo a yi a yi ta ta kare kawai insha Allah bismillah Wanda ya hukuncin kallon Yahudawa makiya Allah waɗanda suke kin addinin ka ka kalle su cikin talabijin haka bai da kyau irin kallo na birgewa. Rage kallon su don su birge ka. Amma irin kallon da za ka yi musu irin na na suna yin wani abu wanda za ka koya wanda kai ba yadda za ka yi shi sai ta hanyar su wannan ba ne amma irin kallon da muke musu suna burge kaga ana ba da tarihin wani arni maki addinin musulunci cikin wata lafiyar mota da wani kyakkyawan gidan shi da yadda yake rayuwa abin ya burge ka wannan ba ya da kyau irin kallo irin na kayatarwa da burgewa ga kafiri ba da kyau Allah ya kiyaye na'am kenan magana ce ta ƙarshe kan mutane da suke zuwa da abubuwan hawansu idan ma mutum magana ya bi tsari sai ya kiya sai ya ajiye yadda ya ga dama wannan ba daidai ba ne masallaci wurin tsari ne ba ɗaya daga cikin tsarin gashi tun da na zanna ni kadai ke magana ko ba haka ba ni kadai ke ta magana kowa na saurari kaga tsari ne. haka an zo sallah ba kowa zai tada ya kama ba ladan zai tada ya kama ba kowa da ya ga lokaci ya za shi ba masallaci ya kira sallah ko ba haka ba duk tsari ne lokaci na yi zai galata ya gangaro ya kira sallah ya yi nafila ya jira zuwa lima kaga duk tsari ne ba yiwa daga kiran sallah kawai ne zai ci kai yi sallah kawai duk tsari ne masallaci wurin tsari ne kake na yadda yake cikin shi da tsari wajen su ma akwai tsari musamman wannan tsarin kiyaye ba dukiyar ka dukiyar ka ake kiyaye ba lahiyar ka a dauke ta ko ka a bige ta saraka duk lokacin da dan Allah ka zo wurin karatu ko masallaci ko wurin wazi ko ma ina ne ka zo aka ce ba ga inda ake aje abin hawa je ka aje da mutane da yawa suna irin haka su kibin doka da kiyaye abubuwa wasu sai ka ga wani abu ya zo ya samu abin hawa don manzo Allah ya ce dama kura tana cin akwai da ta yi nisan kiwo ka ki aje a wurin mutane ka aje wani wuri sai wani ya zo ya zanna bisa kamar nashi yana kwalkwalkwal yana diba yadda za a tada shi ba mai ganewa ba a san naka bane so nawa ya faru ba so ɗaya ba sahaba mufi da an yi marga wanda muke karatu da an yi to kenan a tsarin nan yana da kyawun mutane mu zanki shi musulmi dan tsari ne inda musulmi yake tsari yake kuma bai kamata a ce kowa na da tsari ba sai mu kuma mu ne masu tsari wallahi duk wani wanda ka gani cikin tsari wurin mu ya koya da saboda haka kenan da Allah mu zangi kiyayewa sa'annan kuma in an tashi dan lokacin da ake badawa kowa ya yi haƙuri kowa ya kama abin hawan shi da kyau a tabbatar da nashi ne ai wannan haƙurin mun yi haƙurin awa ɗaya yanzu nan awa awa mu ɗaya ma da rabi ba awa ɗaya ba yanzu ne awa ɗaya ne nan ina magana da minti biyar da minti goma ko kuma na iske kuɗa ma kun zata to mun yi haƙurin awa ɗaya da rabi ba za mu yi haƙurin minti biyar ba Allah mai haƙuri kuma yanzu muka yi magana sai yayin haƙuri yake ni Oke nan da ya kamata masallaci wurin haƙuri ne tsarin addinin musulunci duk tsari ne na haƙuri mai haƙuri za mu ƙara samun lada wurin Allah subhanahu wataala
Ana tafiya da suka ciyarwa da za a yi kamar shayarwa ko mai nuna abin da za a yi kafin da ciyarwa shi ne ikon arziki.
abin da zai isan mutum guda shine ake hiddawa idan kullun ciyarwar da ake yi ciyarwar da za ta wadaci mutum ɗaya abinda za ka ba mutum ya ci ya koshi shi ake magana wanda za ya buɗe baki da shi ko wanda za ya sawar da shi in ka ba shi ya isa
Kamar yana su adadin kuɗi.
ba kuɗi ake ba da abinci abinci shi ya fi ko ko abinci ka ba da in shinkafa ce in masara ce in hatsi ne in dawa ce sai ka ba da mudu guda mudu karami wannan wasu malamai suka ce mudu biyu ɗan ƙararren ba babban ba kasan mudu biyu ne ai. akwai guda wanda shi yake zakkar kono da shi duk mutum ɗaya akwai kuma ƙwara dai wanda sai an ba da kuɗin shi a matsayin mutum guda to ɗan ƙararren ɗan hikin nan wanda bai wuce ni to kaga wannan aka dafa ma shi in ka ci sai ka goshi mutum guda ko ba haka bane to wasu malamai ma suka ce mudu biyu ake cewa Allahu ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yi mana Allah ka samu gyara ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira wannan azumi da muka fara lafiya Allah ka samu kare shi lafiya Allah ka ba mu wadata da arziki a cikin shi Allah Allah ka kare mu daga talauci ya Allah ka ba mu aiki da kasuwa masu albarka ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa cikin wannan wata mai albarka kuma ka biya mana duk bukatun mu gaba ɗaya Allah Allah ka taimake mu da kiyaye daraja azumin da kiyaye alhurma azumin mu ya Allah Allah ka sa mu rike mutuncin azumin mu ya Allah Allah ka shirya matasan mu samarin su da matan su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah shirya ta addinin musulunci ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da haɗin kai ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali isasshe ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah marasa lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna likita suna ji ya Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka dace ka samu dace da alkhairi duniya da lahira Allah alkhairin da kake saukarwa a cikin wannan wata Allah ka samu ne zaka bai Allah albarkar da ke sauka a cikin wannan wata Allah ka sa akan mu ne za ta sauka ya Allah Allah ka cika mu da alkhairin ka da albarkar ka ya Allah Allah ka ba mu alkhairin ka da albarkar ka kanka hana mu Allah Allah kanka hana mu alkhairin ka da albarkar ka ya Allah ya Allah kanka hana mu alkhairin ka da albarkar ka ya Allah Allah ka kara mana san ka da san annabinka da san alqur'ani da dinin musulunci ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya abinda muke karantawa muke saurara Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka sa ya mana sanadiyar shiga gidan aljanna Allah ka yabe mana zunuban mu gaba ya Allah Allah ka yi mana gafara su ya Allah Allah ka lullube mu da falalanka da kyautatawa ka da rahmarka ya Allah Allah ka lullube mu da kyautatawa ka da falalanka da rahmarka ya Allah Allah ka lullube mu da kyautatawa ka da rahmarka da falalanka ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin العالمين بسم الله